أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أنقوى da muka saba haɗuwa a wannan masallaci da juma'a na kofar wunci ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah yau biyu ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da miladiya a dubu biyu da ɗari sha hudu ga watan hudu dubu biyu da ɗari a dubu biyu da ishirin da ɗaya laraba kenan insha Allah za mu ci gaba da gabatar da tafsiri kamar yadda muka saba Allah ya taimake mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يتي وإنن وإن دزا أساسو أتشوتا masu munanan fuskoki fuskokinsu a kaskaske saboda saba wa Allah da rashin bin dokan Allah subhanahu wa ta'ala da kin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka mutu a wannan hali suka je lahira to susla za a kona wannan fuskoki da naran wuta hamiyatan mai tsananin kuna su fuka kuma a shayar da isanin ainin daga wani idon ruwa aniyatan mai tsananin tafarfasa laisa lahum ta'amun illa min dari wanda ba su da wani abincin da za su ci sai abincin da ake ce masa dari'u wato aka ce wani itace ne mai yawan kaya wanda larabawa kuraitawa suke kiransa a shabra ko ite ne mai ɗaci mai kaya ko a duniya ɗacinsa ya hana a ci dabbobi ba sa cinsa in sun ganshi suna wuce shi ko yunwan da suke fama da shi to irin sa ne za a zai zama abincin yan wuta a ranar kiyama la yusminu wannan abinci baya sa kiba wala yuguni min ju'in baya wadatar da yunwa sai dai cutar da wanda ya ce baya baka fa'idan ko da dabba ta ce wance ce a duniya baya ba ta fa'idan ƙarfi baya sa ta yi mai sannan kuma baya sa ta yi jiki ko baya mata maganin yunwa irin wannan abinci shine abincin yan wuta Allah ya tsare mu وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
نعم.
لا تسمع فيها لاغية na'am wannan bangaren kafirai kenan wanda suka je lahira ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makoman su wuta ko a duniya ko muna gani Allah bai dame shi ba yakan sa wuta ta kullo daga dutse ma ta ci gari ga baki ɗaya ta kona shi a ce ai dutse ya mutu a wuta kuma a rasa ma za a ɗora laifin wannan hukuncin Allah ne a duniya ga mutane wanda ma ba su yi irin abin da kafirai suka yi ba ya ga dama ya sa dutse ya musu aman wuta kuma sai dai a ce to ikon Allah ne sai dai a yi haƙuri to ina ga wanda ya tafi lahira yana kafiri ya saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan duka an faɗe shi ne saboda wa'azi da kwaɓa da jan hankali ga kafirai su nisanci saba wa Allah ba tare da dalili ba su nisanci in ba dole ba ba abin da zai saba wa Allah ya saba mu umarnin ubangi balle kuma a ce kwata kwata ma da yi imani da Allah din ba idan ya kasance mutum bai imani da Allah ba duk aikin sa ya je lahira ba tacce ne baya da amfani na'am aka ce wa wujuhun ko wujuhun wasu fuskoki kuma yawma izin a ranar kiyama wato fuskokin muminai wanda suka yi imani da Allah suka san shi ya halicce su suka san shi ya cancanta su bauta masa domin godiya bisa ga ni'imansa na samar da su da yi to su kuma da suka je lahira da wannan irin imani da ayyuka na gari su kuma yau mai izin a wannan rana ta kiyama na'imatun za a ganta man imtiya wato fuskokin muminai kenan suna da suna cike da kwarjini da kyau da kyalkyali da ni'ima kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul mutaffifina yace ta'arifu fi wujuhihim nadaratan nabi in kaga fuskokin muminai daga ganin fuskan ka san akwai alamomi na ni'ima na ni'imtuwa lisa'aha rabiya ta yadda da aikin da ta yi saboda ta yi aiki na gari kowa alƙalin kansa ne ka yi aiki na gari ka sani in ka yi mai muni ka sani ko da kana da fargaba kamar yadda muka faɗa jiya za ka yi fargaba ne saboda kawai baka ga an gama yanke hukunci ina aka kai ka ba amma dai kana sa rai saboda ka san ayyukan da kai na gari ne kana sa ran za ka samu sakamako na gari to haka duk mumini yake a filin kiyama baya da damuwa mai yawa a fi jannatin aliya irin waɗannan mutane ne za a sa su cikin aljanna wato ta ni'ima wanda Allah subhanahu wata'ala yanda ya yi ta sai dai a yi ta kwatanci amma ƙarshen magana shine fiha ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kinta abin akwai abinda ba idon da ta taba ganin sa saboda ba za a iya kwatanta shi ba duk ababen mamaki da muke gani na ci gaban zamani wannan duk ana kwaikwayo ne waya za a ya kwaikwayi aljanna ko ba iya kwaikwayon ba to balle kuma ka je aljanna haka cikinta akwai abin da ido bai taɓa gani ba na ni'ima da ban mamaki kunne bai taɓa ji ba kuma ma zuciyar ɗan adam bai taɓa tunanin a samu irin wannan ke sa kullum Allah ke fito mana da wasu abubuwa a duniya sai mu ga mamakin su ya kai ya kawo saboda Allah subhanahu wa ta'ala na wannan a duniya kenan rayuwa wulakantacciya tsatsatacciya ga irin ni'iman da muke gani to ina ga an je inda Allah subhanahu wata'ala ya tanadi domin makoman mutanen kirki tana cikin aljanna madaukakiya la tasma'u fiha lafiya ba ta jin wani yasaccen magana a cikinta aljanna ba a jin maganan banza ba a jin zage-zage ba a jin wato alfahasha maganganun banza na batsa ba a jin maganganun da zai kosa mutane rai duk wani abu da zaka san za a faɗa ran wani ya ɓaci babu Allah ya yi mutanen ba za su iya yi ba kuma ba a yi a gurin ba wuri ne da za a ce ko an sa dokoki wanda wasu za su iya zuwa su saba wannan dokokin aji ba a'a yanda Allah ya yi mutanen gurin kenan tsarin su kenan yanda ya tsara su babu wannan tunanin memory din tunanin yin irin wannan munanan abubuwan ma babu kwata-kwata balle wani ya yi kai na ya ainun فيها عين جارية فيها سر مرفوعة
na fiha ainun jariya a cikin aljanna akwai idon ruwa mai gudana na ce idon ruwa mai gudana ba irin tunaninka ba ne wato Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da wato ruwan da baya da lokacin da zai yanke shi ruwan duniya duk yadda ka yi duk ci gaban technology akwai ran da za a ce an samu matsala da game da inji to lahira ba haka bane na aljanna ba haka bane na aljanna da kun faye ku ne yake aiki kun faye ku ne kuma baya da lokacin da za a ce an samu matsala ya yanke babu kuma ba kamar na duniya bane misali ruwan sama da sauran duk da dai ga ruwan sama mun sani wannan kawai ya ishe ka aya Allah yadda ya halitti duniya ya tsara duk bori ɗaya ake watsa shi duk ci gaba da wasu ƙasashe suke ji da shi duk tambarin su ciki ne ran da aka ce babu abin da za a zuba a ciki to hankali ya tashi ko shugaban amerika ne aka ce dankali ya yanke ko kwai ya yanke ko menene ya yanke tashin hankali ya samu ko ka tara zinare kamar tudun dutsen warin je idan dai babu abin da zaka ci tashin hankali ya samu to ka duba yanda Allah kuma kowa ya sani ba yanda za a samu abinci a tsarin da Allah ya wa duniya sai ruwa ya sauka an noma an shuka amma Allah bai taɓa mantawa da mu ba duk shekara za a yi ruwa lokacin ruwan ya zo kowace ƙasa da lokacin da Allah ya bata za a yi ruwa kuma Allah ya ƙi barin cewa a ce kamar misali kullum ruwa ake yi a duniya ka ga da sai a ce ɗabi'ar duniya kenan kullum da ma ana ruwa kuma ana shuka ana cin abinci amma sai Allah ya sa akwai wani abu station wani yanayi sai ya juya duk shekara yake juyowa kuma da ɗan adam ne ke amfani da wannan station din to sai a yi wani shekan ɗin sai a ce kwata-kwata ma ba a yi ruwa ba wannan shekarar babu halin a yi ruwa ko ba haka ba to amma da yake Allah ne ke tafiyar da duniyar ita kanta yadda yake nuna mana yadda ke tafiyar da al'amarin sai ga kowane lokaci a yi ruwa kuma a shuka kuma Allah ya haƙuri ya fitar duk dantakan da ake yi ya rabu da mu kuma abin ya nuna kuma a samu a ci kuma a samu a sayar kuma hankali ya kwanta a tattara a kai gida a sa a fito a ajiye har wata shekarar a ci kuma har a sake wani lokaci wanda yake wannan a duniya ka kwatanta to kuma in aka ce maka shi zai yi na aljanna na dindindin ai kai ma ka san abin ba wanda zai iya kwatanta maka yanda yake don haka a ciki akwai idanun ruwa mai gudun da kullum baya yankewa shi kuma wannan ruwa sunansa sal sabilu ruwa ne wanda ba irin ruwansa ba na iya ƙwarewar ɗan Najeriya ya ce ya sha faro ko ya sha menene shi ne ruwa ko? amma dai akwai lokacin da honorable ya kurfi faron nan sai ya ji ta wani hanya daban sai ka ji ana ce ranka ya daɗe sore yana ta tage ya take ana sore to shi san sabilu ba yanda za a iya take ka an yi shi da tsarin da baya take mutum kwata-kwata sabiluhu saliku hanyar da yake bi lafiya ne ba a samun wani mistake da za a ce yau ya bi layin da ba layin sa kuma yana tafiya ne shan san kansa bin hanyar da yake daɗi kake wannan shine ruwan aljanna sal sabilu wanda ba yankewa har abada fiha sururun marfu'a a cikinta akwai gadaje na ni'ima gadajen ni'ima wanda suke maɗaukaka gado ne na ni'ima wanda aka yi shi shi ma da kun fayo sai yadda ka ga dama ka juya shi misali a ce yana da remote gado mai remote yawwa in kana son katifan ka ta yi tauri tauri ta yi labin din taurin da kake so shi za ta yi labin din laushin da kake so shi za ta yi inda kake son ya dagu shi zai dagu inda kake so ya kwanta shi zai kwanta kuma kar ka manta katifan duniya akwai bala'i yanzu katifa ba ta da dadin kwanciya kana ganin ta za ka bar ta ka koma kan kafin saboda ne wai ana zafi ta haɗa gumi tsakaninka da ita ko sai masu AC masu AC kuma ka sha AC mara ya zo ya kama ka ga dai damuwoyi komin wadatanka akwai inda Allah zai haɗa ka da damuwa to amma banda na aljanna na aljanna ba zafi babu zillu babu haruru ba maganan wai sai an nemi inuwa a je a sha saboda a fita daga rana babu babu zafi irin zafin da za a ce zafin lokacin zafi babu zafi irin zafin rana babu yanzu zafi nawa muke sha zafi biyu ne lokacin na zafi ne kuma akwai zafin rana ko to aljanna babu wannan wa kawabun mawdu'a وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة wa sawabun ga kofuna na kayan sha iri-iri har sai an ce ka buɗe abu tukunna ka buɗe goran juice ka zuba a kofin ne lokacin da ka ga dama sai ya cika in ka sha sai ka ajiye in baka bukata sai ya tsaya in kuma kana bukata sai ya bullo kawai sai ya bulbulo sai ka ɗauka sai ka sha ba wani abu ne wanda sai ka buɗe ka ɗiba ka sha kuma babu iyakan sha sai daidai sha'awarka in ka so ka sha har abada ka yi ta sha babu cewa a'a ka tsure saboda ka sha abin ya fi ƙarfinka ko menene babu haka kayayyakin sha na aljanna ne kaya ne wanda yake kai dama ba a yi maka jiki na wanda za ka ji cikinka ya kumbura ko kana jin magwas ko kana jin ƙunan kirji ko menene babu wannan haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara mubarak ba a bayan gari ba a fitsari balle ka sha ka ce fitsari ya da nan bari ka je ka yi babu in ka ci abin da ka ci sai ya zama maka sai ya zama maka mai dama ba a shafa mai a aljanna ba a shafa mai abin da ka ci ne zai kullo sai ya rinka gyara maka fata sai ya zama kamar an shafa maka mai jikinka na kyalkyali na sheki shine fitan abincin da ka ci haka kuma fitsari babu abinda ka sha ne zai zama yana dan tesuwa a jikinka yana fita a jikinka kamar yadda ka san turare yana tesuwa yana kancin turaren da babu irin su a duniya haka dindindin rayuwar ke ba bayan gari ba fitsari abinda ka ci yana nitsin yana fitowa yana mai mai yana gyara ma fatan jiki abinda kuma ka sha yana maka turare yana fito da man turare yana fitar maka da turare mai keki a jiki ya ka tunta ke saboda haka tafiyar da kake so abun ka baka da tashin hankali wana marika wana mariku ga katifu da matasan kai masfufa wanda aka jera sako sako ba ruwanka inda ka so ka zo ka kwanta in kana son ka je gindin bishiya ne can ma da matasan kai da kimfiɗu in ka tashi ɗaki akwai yawwa yanzu kana son gindin bishiya komin wadatan ka sai ka ce a je a ɗebo kaya shimfiɗa a ɗaki a zuwa shimfiɗa to ba haka ba ne na aljanna na aljanna a gindin bishiyan ma akwai ga wajen lilo ga kuma wajen katifu ga kilisai ga labulai ga menene ko a inuwan ne a waje ko a cikin ɗakin ka ne duka haka Allah subhanahu wata'ala ya shirya an gama shirya maka su وزرابي
وزرابي مبثوثة
وزرابي ga kilisai kilisai wanda aka jajjefa ko ina wato iblisai ya shafi abin da ya shafi dardumomi iri-iri da abin da ya shafi irin ɗan ƙananan makasan nan wanda in kana so ka cikin gida a nan ko ka ɗora ƙafanka a nan ko ka yi menene an jajjefa shi ne yanzu fa ake kwaikwayo sai a yi babban fitin sai a mata wasu 'yan katifu a jefa a nan a jefa a nan to wanda duk an ji aljanna an ce akwai tunda na aka ya fara cewa bari ya gani sai fatanta to haka aljanna take wurare komi cikin ni'ima tunda zaka taka kafet ne mai lauki tunda zaka taka zarabiyo ne katifu ne da barguna da kilisai wanda aka jajjefa a ko'ina duk inda kake so sai ka je ka babu kuma a ce ai sun yi kora sai an nemi mai kadewa ko sai an nemi an yi mofin duk wannan babu shi a lahira babu shi a aljanna kullum abin yana tabo ne kullum sabanta kansa da kansa yake yi na'am
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
sai laraba suka ce ko an ce gadaje dogaye to mutum yana son hawan gadansa da me zai hau sai kenan kai kullum sai an ɗauko kwaranga an tsora maka ka hau kan irin wannan dogayen gadaje sai Allah yake kai dan adam akwai shirme afala yanzuruna ila al-ibli yanzu ku ba ku ba laraba bane ku sai aka musu misali da abin da suka sani kun san girman raƙumi da tsawon sa eh da hawan raƙumi da hawan doki wanne ya fi wahala jama'a ina tambaya hawan doki ya fi wahala wanne ne ya fi tsawo a cikin su raƙumi shi ya fi tsawo amma hawan doki ya fi wahala domin shi doki baya da ta kuzo ba duk kuma raƙumi sai ya lamtsake ya kwanta a tsora katifa ka zo ka hau cikin kwanciyar hankali ka zauna sai ka gama zama sai ya miƙe da kai ko ba haka ba doki ko sai an ce rike min linzami kawo min littafa ka taka tukunna kai tsalle ka hau ko to Allah yake ku da kuke hawa raƙumi kuma kun ga yadda aka yi ma raƙumi to haka gadajen yake yanzu kun mu kan a yanzu babu da bukatar wannan bayanin mu mun riga mun wuce nan ko kai ka riga ka san remote ka san lifta ka san menene za abin da zai zo ko ya zo ya dauke ka ya tafi da kai inda kake so kuma ya dawo da kai inda kake so to su da suka san su iya Allah iya ilimin su sai Allah ya musu misali da iya abin da suka sani yace ba su duba raƙumi ba yaya aka halitte su ma'ana amsan shine an halitte su dogaye to yaya ake hawan su ma'ana hawan su kana hawan su kamar yadda kake hawan kan kujeranka haka kake ka hauna ka zauna ya tashi ya miƙe da kai na'am
وإلى السماء كيف رفعت wa ila sama'i ba su duba sama kaifa rufi yadda aka ɗaga ta ta tafi can ƙololuwa akwai tsani akwai kwararra akwai litta babu amma akwai abin da ke saukowa har inda kake sai giragirai su sawo abu su gangaro a ce ha ka ga wani gir- wani wani girgidan kamar zai taba dutse sai kuma iska ya dauke sai ya haka da shi sai ya tafi da shi wani wuri sai ka ga an tattara giragirai ga sunan sun cika wuri sun muku inuwa sai kuma a kora su a kai su wani wuri duk lokacin sai ka san wahalar da ake ta a yi wannan ne ka san girgide kuwa inda mutum ya san girgije garin da kake masa kana masa ganin wasa shi ne zai shayar da garin ku ba aka tattara shi aka sa hoton da aka cika shi da ruwan da zai zuba a bauchi kenan yanzu aka ce masa an ɗauko wani babban to tankuna nawa ne tankuna nawa ne za a tattara su ruwa a wunti idan ana son a yi ruwa iya wunti kawai kai ba iya wunti ba daga nan gina Alhaji Usman zuwa nan kofar wurin haka a ce ana son a duka wurin gaba ɗaya a ga yaji ruwa na gudu wato mutu yawanci wani lokaci ba mu tunanin wato hikimar Allah da kudurar Allah a cikin abin da muke cikin sa ne ba mu dubawa amma da muna dubawa a ce maka wayannan gina-ginai da suke yawo a ce maka su ne suka zubar da ruwan da ya cika bauchi ya ruga da gudu ya cika lambatu ya cika bakin titi ma sai ya cika ko ina ya cika ya gangara ya tafi can yayi wajen gube ya dai cika gube da duk kuma a cikin wata kila in yayi nisa a ce awa ko rabin awa an gama an saukar har an gama to yanzu mu ce to lalle gwamnatin jihar Bauchi min tilasta miki ki je ki mana ruwa a jejin a wajen gonakin gobe saboda mai shuka a ɗaifi jiragen sama nawa za a ɗiba wanda za a cicika su da ruwa su je suna watsarwa suna bayi suna dawowa suna zuwa suna watsarwa har kullum mu rinka shuka yaya zai yi hukuwa da Allah ya bar mu da wannan aikin ai da mun shiga uku ko ba haka ba to amma sai ka ga wannan abin da ya dauko kaman ba ko ƙara ba ka ji inda ba shi da aka yi ko abin nan ba sai da an zo kawai giragizan sun zo sun haɗu sun zubar da ruwan kuma sun sake tafiya abin su kuma gobe sun su dawo kuma suna yawo abin su har kamar abin sha'awa ma suna kallon su kai baka san inda a ce zai zo ya gware ka wannan wannan abin ba karamin babban dutse ne ko babban tanka wace wanda za ta za ta gwabje ka Allah subhanahu wataala ya wannan kuma har kana mamakin wani gado da za a zo a hau mai tsawo Allah subhanahu wataala ya ce ku duba sama mana yanda aka daga ta babu cike babu wani abu ba wani kayan dauka ko kayan turawa ko injojin da za su jawo wannan abun su tura shi nan babu na'am wa ila
jibali kayfa nusibat wa ila jibali kin kan ba za su duba duwatsu ba kaifa nusibat yanda aka kafa su kaga dutse kawai sai dai ka gaiki mai tsawo mai girma mai fadi kuma kowa ya kaje ta tambaya yaushe aka yi wannan aikin ba mai baka labarin ka kai malaka da hankali zuwa so suna cewa wai nikin yaushe ne aka yi dutsen gwarin da ne da nawa daga yaya ya fara har ya zama haka sai a fara tunanin hankalinka a ce wani abun da kuma ikon Allah haka Allah ya yi shi to ba ganin yadda duwatsu suke Allah ya zo ya kafa su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci baka san ma lokacin da aka bazu ba kawai sai ka zo ka gan su kuma aka bar maka abubuwa da yawa na amfaninka a ciki wanda ake mutanen da su suna kan ta kallon dutse ne mu ake mu an mana reservation ne babban reservation aka mana na arziki wanda za mu zo mu sa injunan kurota mu faffasa mu yi gini mu zuba ya zama kankare mu haɗa da suminti su ne ma suke zama sumintin a haɗa a yi zuba a zuba kankare a yi gini kuma har yanzu su dutsen za a ɗebi fasassu su a je a baza a rufe an yi titi an yi kwalta a hau kullum yanzu hidiman da muke yi tsakanin dutse ne duwatsu ne suke mana wannan aikin tsakanin gini da sauransu to ka duba wanda Allah kawai in ya ga daman bauchi ta yi arziki sai mu duba kawai sai ce ku fasa dutsen wari ce ana fara fasa so sai a ga zinare a cikin alullube wani arzikin da ba wanda ya san lokacin da zai kare duk wannan Allah subhanahu wata'ala ya bayar da shi cikin ba tare da wani dogon wahala ba kuma wanda yayi wannan yace zai masa gado mai tsawo mai abun nan ka rinka mamaki na'am وإلى الأرض كيف سمحت وإلى الأرض ba su duba ikon Allah akan ita ƙasa kai ba su har yadda aka shimfiɗa ta a kwance ka ɗauki motar ka daga nan bari mana misalin wurin da ya fi tafiya kwance sumul daga nan a ce kana son ka je kari sai ke ta tafiya hankalinka a kwance gara wajen su gwande za a za ka yi ta karo da duwatsu sun tattara ne wajen su za ka yi ta fama da irin tsawon kwanciya ko to amma in ka ɗauki nan kai daga nan har zaki karin a tafiya ke nan kawai hanya su su mun kara ta tafiya to inda Allah ya yi duk duniya ya yi ta kamar duwatsun marin jafa kana gangarowa daga wannan sai ka hau wannan kana gangarowa daga wannan sai ka hau wannan kuma kusa kusa da juna yaya za ku yi tafiya sakkara Allahu lakum wannan Allah ne ya sauwaƙe muku saboda ku ji daɗi saboda haka dan ana wanda ya maka wannan ka yi mamakin abin da zai masa kuma a aljanna na'am فذكر إنما أنت مذكر to malamai sun yi magana da yawa akan shinke a ƙasa da duwar waje wasu ƙasashen duwatsun nan su ne arzikinsu ma na abinci ba a ruwa amma Allah zai turo su ya zo ya sauka a jikin dutsen nan sai ya rinka nan cewa kaɗan kaɗan kaɗan ya rinka jiƙa ƙasa da haka tsire-tsiren su da shuke shuken su zan samu su sha abin da za su sha su tashi sannan ita ƙasar da aka ce an shimfiɗa ta nan kuma aka shimfiɗa ta da Allah ya yi ta a shimfiɗan kuma a taurare ya zamu yi amma muna so mu huda nan mu yi rijiya mu huda nan mu shuka mu tare ta mu zuba abin da za mu zuba a ciki har har duk saurin ƙasar nan dan tsiri ciyawa ko ko shukan da muke shuka masara gero ne ya fito da saiwansa ya ta kukkullawa cikin ta yana hukuda ta yana sassar kafa kansa a ƙasa yana shan ruwa ya tashi ya ciyar a ciyar da mu da ƙasa wannan horewa na ƙasa inda Allah bai yi ta very simple ba da mun sha wahala ƙasa saiwa yana iya fafike ta manyan bidiyoyi su tuttura sai wani sai ta tafiya kai yanzu a ce da za a ce a bar mu da shayar da manya manyan itatuwa da dino sai ka ɗebo ruwa ka baki eh dalbejiyar kai ka ba ta ruwa ai da mun sha wahala amma duk waɗannan manyan itatuwan mu da mu fara in ka fara har ta girma ta tsawo to sai ta tura sai wanda ta je duk inda sanyi yake yadda za ta je ta samu ruwa a cikin ƙasa da ita shayar da kanta abinta kai dai kana ganin da kana cewa kai akwai bidiyoyi akwai ni'ima a nan gurin ba aikin ka wannan duk yana daga cikin wato ikon Allah wanda ya yi bisa ga yadda yake tafiyar da ita tsaka shimfiɗaɗɗiyar nan fazakir bayan an faɗi wannan sai aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tunatar da su innama anta muzakkiru kai mai tunatarwa ne shi manzon sallallahu alaihi wasallam ya tunatar me wa'azi tunatar a tunatar da kai kamar yadda muka faɗa a baya Allah ya ce wa zakkirhum bi ayyamillah wannan din ma shi wayannan ayyamullah ne wayannan ni'imomi duwatsu ƙasa ruwa na sama da ake yi da sauransu ni'amullahi ne wanda ya kamata mutum ya tuna ya san Allah ya san girman Allah ya san girman aikin Allah ko dai misalin ruwa da muka yi girman aiki irin na Allah wanda yau an ce an bar dan adam da shi wallahi sai dai a mutu ba zai iya ba ko da ba zai iya ba yau a ce abinci sai dai mu nemi wani projecta wani ko mu nemi wasu injina su za su yi mana abinci wallahi ba za mu je ba za mu iya ba injinan ba za su iya aikin ba saboda za su gaji ma a ce duk hatsin nan wani inji ne zai murza ya yi ko da Allah ya yi abincin kamar manya-manyan bishiyoyin nan a ce bishiyoyin nan itatuwan nan su ne za a niƙa mana mu ci abinci wallahi da mun shiga uku wannan duk manya-manyan ayyuka na Allah Allah yake nuna mana ita ƙasar kanta banda sun fiɗa ta da aka yi da lautin da take da shi kuma aka bi ta kuma tana iya residing ɗin ruwan da za mu sha har wata shekara kana hawan saman ta tana tafiya ƙasan ta kuma kai ka sani ruwa ne ruwan shanka ne a gurin har ƙarshen shekara masu ƙarfi ma su ce bohol za su tona tona bohol din su tura ruwa suna yin abin da suka ga dama da ruwa inda an bar mu babu reservation sai dai ka je a turo maka daga gubidan ka sha to wayannan yan kwanakin nan da gubidan ya zama ba su bada ruwa a bauchi ba ku gari jiyoyi aka ta an goma aka yi ta tufafewa ba ana tattonewa wanda aka bata ma aka tashi gyara ta sai kuma masu alam da Allah azurta su da bohol bohol su garin da da ruwa wannan na kasan muke sha ba ruwanmu da gubidan duk shi muke sha a watannin nan wajen wata biyu ko ba ruwa wannan ruwa aji ne Allah na nuna mana cewa makoma wurinsa ne da yanzu gubidar din ne to in an ce babu ba zai iya zuwa nan ba sai dai ga muna daukan bokiti har gubidar ko ba haka ba ai da daukan jarkuna da motoci ana zuwa gubidar ana ɗebo ruwa ana zuwa da shi ana kakkaiwa gidaje za mu rayu da haka aiki ya samu to Allah ya ce ka tunatar da mutane ma'ana maka tunda cewa to fa Allah fa ya maka aiki Allah ya maka ni'ima babba wannan rayuwa da kake yi ba dan Allah yana tafiyar to wai kai da kake shakkan lahira ne Allah ya to ga duniyar ma duniyar ma baka iya ta ba duk masu da'awar ki duniyar ma ba su iya ta ba shi yasa kamar yadda muka faɗa bara Allah ya nuna la ilaha illa huwa rana ɗaya kawai yace yana son komai ya tsaya kuma ya tsaya kuma kowa aka tambaya ya ce maka ya to ya za mu yi an ce ha yanzu an yi lockdown america an yi lockdown muna ta wa'azi a daina neman mata a daina jaye-jaye a daina kaza-kaza ba wanda ya daina akwai wanda suka daina da Allah ya ce ba za a yi ba har Amerika ba za a yi ba an yi kowa an kulle kowa ya tafi gida kowa kar a sake ganin raye-raye kar a sake ganin wasanni kar a sake ganin mai kwallo duk an hana yayi da ya hana gidan raye-raye ya hana aka ce nan ne ma corona za ta fi yaduwa aka ce ma ku je inda lakum fil hayati Allah ta ku an ta kulu la ni sata ko Allah ba ce la ni sata ba ai bai shafe mu ga baki dai an ce hannu a a garku yi masafa a a inda lakum fil hayati an ta kulu la ni sata social distance shi ne la ni sata ko ba haka ba an ce mutum wai wai wai ranar soyayya na tura na wai balanta to da ta zo kawai sai mutum sai mutum ya zo wajen wanda yake nema sai ko budurwarsa ne gome ta gila sai ya masa haka ita ma yadda masa haka haka shi kenan wai an yi gaisuwa kenan na bi saka wannan Allah kenan la ilaha illa huwa ba wajen da za a fake sai shi ba mai komai sai shi ya tsayar da komai kan kamfanoni suka tsaya komai ya tsaya aiki ya tsaya yawo ya tsaya komai ya tsaya har an ce wata baturiya ta fito daga New York ta biyan wajen wajen wajen kilomita biyu bata gamu da kowa ba ta ce ko wannan ne dai of judgment ne kan da musulmi suke faɗa ko yau ne ranar ko wannan ne tashin alƙiyama to amma ga shi nan wa'azi bai yi amfani ba wajen wasu da yawa an koma inna kashiful azaba qalilan innakum qa'idun haka Allah yake za mu yaya azaba kenan amma kuma hakan halin ku za ku yi mun san ba daina da ku amma da ya kamata mutum ya zama to yayi guzuri na me kai guzuri game da wannan corona kai guzurin la ilaha illallah ba wani ubangiji ka yadda kuma ya mutum yadda kan ce musu to yaya ne ne ne to maki ta haske mu jira sai abinda Allah Allah suke so su faɗa ko ma me suka faɗa Allah da yake ba yanzu sai abinda hali yayi ko ne ko yaya kar Allah da suke nufi ko ku kira Allah ko kar ku kira Allah Allah da kuke nufi kuna jiran Allah ne babu wani abu da za ku yi ba mafita sai Allah to Allah ya ce to ka tunatar da su wannan ni'imomi su san akwai Allah su san Allah ne ya mutu su gode masa kuma su bauta masa su bar sauraron wani baki ba su bar jin umarnin wani in baki ba inna ma anta muzakkirun kai ne fadakarwa ne in ka yi shikenan ka gama naka aiki lasta alaihim lasta alaihim bi musaytir lasta alaihim bi musaytir ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ba mun tura ka mai tilasta bane akan ba mu ce ka bi kowa ka ce da duka da me sai yayi ba a'a shi musulunci in kaga yana fada to an taba shi ne an hana shi yayi abin da ya kamata mun an an ce kana da freedom to idan kana da freedom of religion to a bar da kai religion din ka yanda kake so ko da ba za a yi ba mutum ba zai yi ba amma kai ya bar ka kai kun ga musulunci yana faɗa an ce ba za a yi ba ko an tare masa hanya ko an ce za a kunzura wa masu yi a hana su yin abin da suke so sai su ce to sai sun yi to nan ne sai a yi rigima amma ka ce ba za ka yi ohonka kar ka yi ya ka yi zamanka wannan shine ko yaƙe-yaƙen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda makiya musulunci suke ta yaɗawa wai a matsayin wai ko za su mai da shi wani abun suka ai duk ai kowa ya sani duk wanda yake mai ilimi da bincike ya sani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shekara sha uku yayi bai taɓa kowa ba a makka shi ake taɓawa a kashe masa mutane a ɗaure masa wannan a karya wannan ai ma wannan duka a faffasa jikin wannan ai wannan sai ƙarshe suka ce shi ma ya sun kashe shi amma duk da bai ce ku dauki takobi ba sai ya ce bari mu bar muku gari ya tashi ya tafi Madina a haka kuma suka bi shi suka bi shi har can bayan sun yi warwasan abinda aka bari a maka suka ce sun samu ganima suka kwace gida suka kwace gidaje suka kwace dukiyoyi suka mayar har aka ce to a tare Abu Abu Sufyan a rage asara shi ma Allah ya zare shi ya tafi da kayan ba a samu an tare shi ba sai kuma suka zo da kayan fada ta ce to wayannan ne in kuna so ku karba a hannu to lokacin da musulunci ya fara fada duk in za a yi musulunci adalci bai yi fada ba sai da aka zo masa har gida sannan ya ce to ku tsaya ku kare kanku gaskiya to amma rashin adalcin duniya a yanzu da wani abu da aka koyar mana wanda shi lalata mu har Najeriya rayuwarmu a ce freedom ko human rights human rights ne na nufin ka kashe wani ka kashe mun da amma kar a taɓa ka kai kar a taɓa ka a baka protection yawwa in ka zo kai kisa a ce babu kisa ba hukuncin kisa ya kashe amma shi kar a kashe shi ina maganan freedom ina maganan human rights ni an kashe mun da amma ce kar a kashe shi kai daga kashe a banka kawai a kai ka wani gida a ajiye ka a rinka baka abinci tun ba shi ne prison a kai ka prison ba to kuma an tara irin wannan an tara irin wannan sun yawa human rights shine ka bude abinka ka sa mun ka hana ni ji ka hana ni gani kai kuma ka ni ban da iko ko kuma a hanya ba ka ba ni dakatar da kai ni ne zai jira ka to ai ka zan yi ta jiran ka to mu ba mu ma san abin da ake cewa yancin dan adam din ba yanda makiya wanda yanda turawa ma suka tsara wa kansu cewa freedom mu ba mu san freedom din ba ma shirme muke yi saboda freedom baya nufin kai kuma ka taka min nawa haƙƙi to amma mu nan take haƙƙi shine yanci ka zagi kowa kana da yanci shine ka ina da yanci shine ka fito social media ka zagi kowa wai yanci kenan don ka ga kowa in ka zagi mutum ba a kai kotu a ce ana son a yi claiming din damages din da ka masa ba a yin wannan to ko arna ba haka suke rayuwa ba amma mu musulmi muna rayuwa har ya wuce munin na arna ko arnan da suka yi maganar freedom suka yi maganar human rights ba wai haka suke rayuwar ba kowa ta yadda ba za ka taɓa rafi na ba haka ne ba zan taɓa naka kuma da sai a zauna da ɗan sauki sauki to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba ka da ƙarfin tilasta suka sa sai sun yi haka illa man tawalla wa kafa illa man tawalla wa kafa فيعذبه الله العذاب الأكبر illa man tawalla kai dai kai tawazi wanda ya je amfana ya bi ka shi kenan illa man tawalla sai dai wanda ya bada baya ya ji wa'azin ya ci ya bada baya ya toke kunnensa wa kafara ya kafirce wa abin da ka faɗa to wannan ka bar shi da Allah wa yu'azzibuhu Allah Allah sai ya masa azaba al-azab al-akbar azaba wanda ke mafi girma zai bashi ya ci ya sha ya rayu ya iya zamaninsa da aka ɗauka masa amma in yaje lahira sai Allah ya kama shi ya hukunta shi yace qad ja'atka ayatuna wa kadzabta biha ko kuma duk dai wani abu dai da ya shafi abinda aka gaya maka a duniya alam takuna ayati tutla alaikum wa kuntum ala aqabikum tankisuna mustakbirina bihi samiran tahjuruna duk da ita karanta masa wayannan a ce to an zo an yi maka yanzu baka da hujja anan na'am فيعذب الله العذاب الأكبر نعم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم لابد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ai wurin mu za su dawo kowa ku gaya masa gaskiya kawai haka kuma kalibofin manzon Allah malamai masu wa'azi ku gaya ma kowa gaskiya ko ya karba ko ya yi dariya dariyarsa ta zama kuka gaba don ya kauce wa tafarkin gaskiya ku gaya masa bai isa ya hana ku faɗa ba zai ji idan kun gaya masa kun huta inna ilaina iyabahum gurin mu za su dawo in ji Allah duk wani dabaran ta karshe dai mutuwa za ka yi bayan da za a yi ka ce kai jabbarancin ka ya sa ka iya tsare mutuwa kai ba za ka mutu ba to mutuwan shine komawanka ga Allah kuma inna alaina hisabahum sannan kuma Allah ce mu ne za mu yi musu hisabi mu auna ba kowa aikin sa mu saka masa da abin da ya aikata Allah ya sa mu ga mai kyau
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر na'am suratul fajri wannan sura ana sanin ta da suran al-fijr al-fijr shine hasken rana da ta doso gari idan rana ta doso garin ku dan jajajajen ta fara kullowa to shi ake kira alfijir kowane gari da lokacin nasu wannan shi ake kira alfijir yanayin kullowar rana da yanayin ba da bayanta shi ke bambanta dare da rana idan rana ta doso sai ta fara da alfijir yana nuna haske zai zo idan rana ta wuce sai ta bar mana jaja-jaja wanda yake nuna duhun dare zai zo bayan haka shine shafaki wanda kuma a kansa ne mutane suke ta kuskure iri-iri musamman wannan wata wanda muke ciki ni dai nasiha ta ga masu azumi shine tunda dai ka ta kishin ruwa da yunwa na awa goma sha biyu ko sha uku karka yadda wani ibilisi ya ruɗe ka haƙurin minti goma ko haƙurin minti biyar ya sa ka yi asarar wannan awa goma sha biyu sai da ka haƙura awa goma sha biyu ko sha uku ba ci ba sha amma ka kasa haƙurin minti goma ko minti biyar ku sani faɗuwar rana ba shi ne wai rana ta koya a bayan benin garinku ba ko benin anguwanku ba ba shi ne faɗuwar rana ba da yawa abinda muka muke mafi yawanci muke amfani da shi daga rana ta koya bayan dogayen benayenmu ko gidajenmu kawai sai mu ce rana ta faɗi ba shi ne faɗuwar rana faɗuwar rana sai wanda suka san me ya faɗuwar rana su suke tabbatar da rana ta faɗi ba kula da nai haka haka ta ai ta faɗi ta ce Allahu akbar to ba shi bane kawai ka waiwai ga da idanunka a lungunku wataƙila akwai benaye ma masu hawa biyar biyar ko nawa nawa kawai ai ta faɗi ai ta faɗi kawai ka kira mutane sallah kai kuma dan uwana kawai dai dama kiran kiran sallah kake kofin kana kusa ana cewa Allah ba kawai ka dauka ka afa a bakin ka kuma kai da kanka kayo da rikan ka kasan ƙarya kake yi kafin azumi ya zo ka san lokacin da ake kiran sallah yanzu kuma da azumi ya zo ne aka canza masa saboda haka mu kiyaye wannan faduwar rana ma'anansa shine inda za a je wajen gari a je inda ba gidajen kowa sai aka dubi yamma mu da yake nan yamma ne wajen faduwar ranar mu sai aka dubi yamma sai aka ga sai kaga sama ta haɗe da ƙasa ba rana zama ƙarshen gari haka yake zama ko ba haka ba daga duhu duhun bulo din nan na sama ya haɗe da abin da ka sani shine ƙasa babu kuma wani abu kuma ba rana to rana ta faɗi ce sai jaji jajen da ta bar maka wanda shine tafaki har sai in ya bace ne a ce lokacin isha ya fito wannan shine faɗuwar rana don haka da yawa ana shan ruwa inda za ka hau mota ka kama hanyar hanyar British Fulani daga can sai ka hango wata ta yi rawu amma an sha ruwa a gari kai ba ba sai ka ji hanyar British Fulani ba nan wata kila za a sha ruwa ka kama hanyar yan doka road ka hangi rana lokacin yamma ta yi ta yi ƙaton rawun din tunda bata koya ba kuwa ba faduwa ba ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin annabi dawud ko rabbi inni ahbabtu hubbal khair an zikir rabbi hatta ne ne dawarat bil hijab hasle da tabboye mun a shamaki ban zata ba kwata kwata shine ma'anar rana ta fadi amma idan lam ta tawara bil hijabi to bata fadi ba matakan tana nan ko da tana nan katon kaskon ta jaja wadin nan dai bata fadi ba saboda haka lalle ne mu kiyaye kuma muna nasiha wa gidajen rediyo da talabijin wanda suke sa kiran sallah koda da sabanin lokaci su sake da sallah da wuri yanzu rana ta faɗi to ku in kun dauki alhaki za ku je ku amsa kira za ku je ku amsa ku bada bayani a wurin Allah subhanahu wataala lallai ne ai sai Usman ya faɗa cikin ila usunna himadul bid'a ta min al bid'il muharramati muzahamatu waqti salat yana daga cikin bid'a haramun a sa mutane su rinka gogayya da shigowar lokaci wajen ibada farko shigo lokaci a dan ba shi tazara kaɗan na minti biyar aƙalla to an ta shakka ce mu da ma maza ba mu ta malikiya akan haka ma ta gino shi yasa maza ba ce wanda suke faɗa da shaitan dan ta gidu ne akan yaqini ba ta gino akan shakka ba shi yasa akwai cikin maza ba mu akwai saddu zara'i saddu zari'a duk wani abu da zai kai ga faɗawa ga abu sai a kote don haka akalla an ce rana za ta faɗi misali aka ce uku shida da minti talatin da biyu to ku bari ya je da biyar saboda a fita daga kasa Allah ya sa mu gani to Allah ya rantsa da alfijiri shine farkon hudowan wato tartsatsi na rana wanda wannan tartsatsin ranan shine a ce sa aka ce akwai alkazib akwai asadi kazib din haka zai tafi sirr a zanci ja to ba shi bane shi sadiq din shine wanda zai kanta ga baki ɗaya ya kare gaba to an san wannan rana ne da gaske ga dangadan ta to kana son ka san abin da ake nufi da alfijiri kamar kana jeji da daddare wata mota da taho daga can sai to ga wata mota tana zuwa za ga wani haske yana tahowa har ka gani to haka ma ita ma ranar haya haka take yi to wannan tahowar hasken na rana ce ake cewa alfijiri to malamai sai ta fassara na zahiri da wanda ba na zahiri ba akan alfijiri wasu ce alfijiri shine zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma gaskiya ne alfajar zamanin manzon Allah domin mu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sauran al'ummu sun yi aiki ne har zuwa la'asar daga la'asar mu wai aka bar mu bukarata zuwa magariba to daga zamanin manzon Allah zuwa ranar tashin kiyama shine daga la'asar zuwa magariba to manzon sallallahu alaihi wasallam shine yazo a al'asar shine yazo kuma al fijri wato an zo lokacin da haske ya bayyana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun fassara shi da cewa kullowan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haske shine alfijiri amma dai abin da yake fassara na zahiri shine wannan alfijiri wanda muka sani an gane wala yalin ashar Allah ya rantse da darare guda goma masu albarka kamar yadda ake da layalin ashar a wannan wata shine goman karshe ko to har kuma layalin ashar su kuma goman zulhijja daga ɗaya ga zulhijja zuwa ƙarshen zulhijja su ne layalin ashar wasu darare ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyami kamar da Imam Bukhari ya fita babu wasu kwanaki al'amalu salihu ma min ayyamin amali salih ahabbu ila Allah fihinna babu wasu kwanaki wanda aiki nagari a cikin Allah ya fi son ai aiki nagari a cikin su min hadhihi al-ayyam kamar wa'annan kwana goma na Zulhijja ya'ani ashar Zulhijja yana nufin kwana goma na Zulhijja qalu walal jihad fi sabilillah suka ce har jihadi din dauka addinin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am mai kala sai ce walal jihad fi sabilillah har jihadi din dauka addinin Allah illa rajulan sai dai mutumin da karaja bi nafsihi wa malihi ya fita da shi da dukiyarsa daga gidansa ya je jihadin sun malam yanzu min zalika bi shay'in bi dawo da komai ba wayannan kwanaki suna da muhimmanci kwanaki goma guda biyu ne a cikin shekara babu kwanaki masu darajar kwana goma na zulhijja da kwana goma na ƙarshen ramadan an gane to yana rantsewa ne da kwana goma na zulhijja ne washafi Allah ya rantse da abu biyu wal wutr ya rantse da daya wato Allah ya rantse da abubuwa da yin su biyu miji da mata miji da mata miji da mata su ne biyu ya rantse da abin da yayi su guda daya wasu suka ce abin da ake nufi da ashafu da wutru Allahu huwa al-wutr wancan duk wani halittar Allah shakko ne sai ya ka samu yana da kishiya shi Allah shi ne wanda baya da kishiya saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya rantse da kansa ya rantse da kuma halittunsa kenan wasu suka ce a kasama bin zauji wal fardi min kulli shay'in duk wani abu da yake da bibiyu da yake da ɗaya ɗaya a ko menene Allah ya rantse da shi ka annahu ta'ala a kasama bi kulli shay'in kamar Allah ya rantse da komai kenan li anna al asya'a imma zawjun wa imma fardu don abubuwa ko ka samu ɗaya ɗaya ne ko biyu biyu awwal qasamu bil khalqi wal khaliqi shine abin da na faɗa na ko rantsuwa ne da halitta da mahalicin mahalicin shine wuturu fa inna Allah ta'ala wahidun wuturu Allah ta'ala makaɗaici ne shi wuturi ne wal makhluqatu zakarun wa unsa duk halittu kuwa akwai namiji da mace wal layli idza yasri Allah ya rantse da dare idan ya wuce ya yi ƙoƙarin ƙarewa alfijiri ya kusan ketowa kenan an fi zalika qasamun هل في ذلك قسم لذي هجر Hmm. hal fi zalika shin kan a cikin wannan qasamun akwai abin da ya kamata a rantse da shi kai za ka daga molan kanka ka ba da amsa Allah ta a'a lizi hijiri sai fa masu hankali ba ake tambaya ba kowa da kowa ba mai hankali da ilimi da nutsuwa shin wannan abun ya cancanta a yi rantsuwa da shi mai hankali ya gane aqalin wa ilmi hijir shine hankali da ilimi ai ma a kasan Allah azza wa jalla bihi min hadhihi al-ashya fiha ajaib wannan abubuwan da Allah ya rantse da su akwai ababen mamaki a cikin su wanda ya kamata a rantse da su wada la'ilu akwai dalilai ta dullu ala tauhidihi wa rububiyyati wanda ke nan shine makadaici shine mai karan komai mai mai kula mai kiwon komai mai kula da komai wa huwa haqiqun bi an yuqsama bihi e ya cancanci a rantse da waɗannan abubuwa lilalatihi ala al-ilahi al-khariq al-azim don suna nuna Allah wanda yake mahalicci wanda yake mai girma amma na rantsuwa ta waye sai za ka ce wal fajari a kai ka gaba alƙali a ce kai ka rantse da za ka rantse da cewa baya bin ka ce wal fajr baya bina za ka faɗi haka ko za ka ce wani yalin ashirin baya bina a'a mai rantsuwar shi ne Allah Allah shi ya cancanta ya rantse da komai shi abinsa kai kuma ba za ka rantse da kowa ba sai da Allah Allah za ka rantse amma Allah na ga ma waɗannan abubuwa kan ina ce manya-manyan abubuwa ne hudowar alfijir hausawa ma suka ce wai dare ne ne wai dare rigan mugu ko duk inda kana zana ko a jeji kake ko a ina ne daga inda alfijir ya keto sai ka ji hankalin ka ya kwanta ya tsu ka fara fita daga cikin halin rudani da razani ko ba haka ba to a ce tudowar alfijir wani babban abu ne kuma kowa ya fara shirye shiryen kuma bari ya tashi ya je ya sake shirye shirye kama shirye shiryen me zai yi a yau to idan Allah subhanahu wata'ala ya kawo alfijir fa kaga shikenan za a yi dare biyu kenan kowa sai ya hakura kai baccin har ya ce kaga ce kai ya dai to Allah subhanahu wata'ala ya rantsa da ya nuna maka wannan lokaci ne mai muhimmanci da dare shi lokacin da yake tafiya yana lullube komai da komai da abin da yake cikin daren Allah ya rantsa da shi yace to akwai abin rantsuwa a cikin wannan ya cancanci a rantse saboda muhimmancinsa wajen samar da wajen yadda halittu ke amfani da waɗannan lokatoci guda biyu bacci dare wannan dare wannan mu ba ka dare lokacin bacci ku huta a yi bindin din cikin ka sanyi a cire wannan duk wasu gas gas da su menene da wani gajiya da me kwantar da kai a cire su a tare su ka yi numfashi ka yi bacci a cire hankalin ma saboda in an barka da hankalin ma ba hutu za ka yi ta tunane-tunane hankalin ka yi ta yawo na yana yasa ko ka yi bacci sai an cire hankali in an bar hankali bacci bai zama bacci ba sai an cire hankali saboda in ka hankali za ka yi ta tunani ka kai hankalin ka nan ka kai hankalin ka to sai a cire saboda ka zama gaba ɗaya ka tafi ba ka tunanin komai Allah ya kashe ka karamar mutuwa wace gari kuma sai ka ga ka tashi da full energy duk abubuwa lafiya ya dawo ƙarfi ya dawo to kaga dare a ce babban alheri ne shi ma to Allah subhanahu wataala ya rantse da shi muna ganin anan za mu kwana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskuren da muka yi Allah ya ce mana Allah ka sa mu amfana da abinda muka karanta Allah ka sa abinda muka karanta ya zama hujja gare mu kar ya zama hujja a kanmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka assasa wannan tafsiri sun shekara sama da hamsin da yan kai Allah ya saka musu da alheri wanda suka halarci wurin duka Allah ya tuna da su cikin wanda zai musu falala a wannan wata cewa sun zo nan sun zauna sun koyi addini sun koyar Allah ya kai musu hasken kaburburan su da baki daya mu kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya abinda muke gudu na bala'i Allah ya yi mana halin da kasar mu take ciki Allah muna kai kuka zuwa gare ka Allah ka ji kanmu Allah ka yafe mana laifukan mu mun sani laifukan mu ne ya jawo mana muka shiga wannan yanayi Allah ba kowa ne ba mu ne laifin mu ne mu ne muka yi laifi ko mun san mun yi laifi Allah muna neman afuwanka muna neman gafaranka muna neman rangwamenka muna kama kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mana maganin damoyin da muke ciki a ƙasar nan a ɗauke mana fitinoni a ɗauke mana zub da jina ne a ɗauke mana kace-kace a ɗauke mana kace-kace a ɗauke mana dukkan wani bala'i ka shiryar da mu Allah ka shiryar da matasan mu Allah ka shiryar da matasan mu Allah ka shiryar da matasan mu Allah ka shiryar da matasan mu Allah ka dawo da su kan hanya Allah masu tarwafar da su masu bata musu tunani masu halakar da su Allah ka san ka san kuma yadda za ka yi da su mun bar su a hannunka kai ne mai maganin Allah ka mana magani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mutane da dama da suka aiko addu'o'i suna neman addu'o'i da sauransu to Allah ya biya mana bukatun mu gabaki daya waɗanda suka samu kansu cikin hali na rashin lafiya Allah ya yi musu waɗanda suke da wasu damoyi na biyan bukatunsu na alheri Allah ya biya musu waɗanda suke neman gudumawan Allah akan zaluntar su da aka yi da sharri da aka musu Allah ya musu maganin wanda suka zalunce su wanda suka musu sharri albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salati fati sunna ramadan كل أداتنا سبحان الله